إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كان حديثنا الماضي في قصة قارون وتجبره وطغيانه وقد كنا مع المشهد الأول لقصته حيث كان قومه ينصحونه ويرشدونه ويوجهونه إلى ما فيه صلاحه وصلاح أمته لكنه, لكنه طغى وتجبر واستطال على قومه ورد نصيحته ورد نصيحتهم وهذا هو المشهد الثاني من قصة هذا هذا الرجل الذي طغى وبغى وتجبر كان هذا المشهد هو مشهد خروجه في موكب في موكب عظيم استعراضي عظيم كان ذلك ردا عمليا على نصيحة الناسحين من قومه ولكي يبين أنه متميز على سائر قومه بني إسرائيل لما له من حظوة لما له من حظوة عظيمة وقوة وتمكن نالها بسبب صلته بالقصر الفرعوني ولكي يستميل قلوب ضعفاء الناس ومرضى القلوب لكي يستميل هؤلاء حتى يتمنوا حظوة ومكانة مثل حظوته ومكانته فيكون قد قدم خدمة لأسياده في القصر الفرعوني في كسب ولاء العامة والدهماء لهم والعمالة لصالحهم فخرج على قومه في زينته أعد لنفسه موكبا عظيما محلا بالزينات فيه المراكب تجرها الخيول وفيه الخدم والحشم وغير ذلك من مظاهر العظمة بين الناس خرج يمر بهذا الموكب في طرقات أحياء بني إسرائيل ومساكنهم في مصر فانقسم الناس فريقين وهم يشاهدون هذا الموكب الضخم لقارون فالفريق الأول هم الدهماء من الناس هم عامة الناس وسوادهم الأعظم من الجماهير الذين تغرهم تغرهم وتفتنهم وتف وتفت وتفتنهم مظاهر الحياة ونفوسهم متعلقة بالدنيا ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها ولا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته ولا بأي وسيلة نال ما نال من عرض الدنيا من مال أو منصب أو جاه فقال هؤلاء اندفاعا لدهشتهم من هذا الموكب, الموكب العظيم الذي شاهدوه مع قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أما المتصلون بالله أما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر لتقييم الحياة وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع وهم القليلون الذين أوتوا العلم الحقيقي الذين أوتوا العلم الحق والبصيرة الواعية وقلوبهم متعلقة بالآخرة وثواب الله العظيم فيها فعسرعوا لتدارك الدهماء من الوقوع في الهاوية والشراك الذي نسبه لهم قارون الطاغية فقالوا ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ويلكم احذروا أي احذروا هلاككم وعذابكم مما فتنتم به إذ تمنيتم أن يكون لكم مثل ما أوتي قارون فإن هذا يعني أن تكونوا عبيدا للقصر الفرعوني أن تكونوا كفارا بالله وقضائه وقدره واليوم الآخر فثواب الله الذي أعد أعده لأهل طاعته خير من هذه الزينة وخير مما عند قارون وخير مما عند فرعون بل خير من الدنيا وما فيها وهو ثواب أعده الله سبحانه وتعالى لمن آمن وعمل صالحا فشرط حصوله الإيمان الإيمان بالله المتضمن للعمل الصالح لكن هذا الشعور هذا الشعور درجة رفيعة لا يتلقاها إلا الصابرون لا يتلقاها إلا الصابرون الذين صبروا على طاعة الله صبروا على ترك معصية الله صبروا على معاناة الحياة ومقاساتها صبروا على فتنة الحياة وإغرائها صبروا على كل هذه فهؤلاء هم الذين يتلقون هذا لكن تأثر السواد الأعظم من بني إسرائيل بموكب, فرع بموكب قارون قد بلغ الأعماق في نفوسهم وكادت نفوسهم تتهاوى أمام إغراءات قارون وزينته فعندئذ تدخلت يد القدرة لتضع حدا للفتنة وترحم الضعفاء من الناس وترحم الضعفاء من الناس من إغرائها وتحطم غرور قارون وكبرياءه فجاء المشهد الثالث حاسما فاصلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هكذا في لمحة قصيرة ابتلعته الأرض وابتلعت داره فهوى في بطن الأرض التي كان قد علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا ذهب ضعيفا عاجزا لا توجد فئة في مصر ذات قوة تنصره من دون الله وتحول بينه وبين إقاب الله لا فرعون وجنوده ولا قوة قارون وسلطانه فلم يستطع هو أن ينتصر لنفسه ويدفع عن نفسه بماله وجاهه الذي كان يفتخر به ويقول إنما أوتيته على علم عندي لقد غيبته الأرض وغيبت داره وكثيرا من كنوزه في باطنها وحينئذ كشف قناء, كشف قناء الغفلة عن قلوب الدهماء فعادوا إلى رشدهم وإلى إيمانهم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون فهنا وقفوا يحمدون الله عز وجل على أنهم لم يكونوا مثله فلم يؤتوا مثل ما أوتي قارون وهم يرون المسير البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة وأدركوا أن الثراء ليس دليلا على التكريم ليس دليلا على رضا الله عز وجل وليس التضييق علامة على الغضب والإهانة فالله سبحانه وتعالى يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضا والغضب والإهانة وعلموا حينئذ أن الكافرين لا يفلحون وهكذا يأتي نهاية هذا المشهد بعد أن انتصرت القلوب المؤمنة ورجحت قيمة الإيمان والعمل الصالح في كفة الميزان وعندئذ يأتي, يأتي التعقيب الرباني في أنسب موقع وأفضل وقت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا هذه هي الدار الآخرة التي تحدث بها هؤلاء الذين آتاهم الله العلم الحق الذين يقيمون الأمور والأشياء بقيمتها الحقيقية والذين يعلمون أن الدنيا متاع وأن ما عند الله خير وأبقى فلا تقوم في نفوسهم فلا تقوم في نفوسهم أو فلا يقوم في نفوسهم الاستعلاء والكبرياء وبطر الحق وغمط الناس ولا يطلبون علوا ولا رفعة في الأرض تجرهم إلى الحضيض وإلى العذاب الأليم كما فعلت بفرعون وقارون لا يريدون فسادا في الأرض وإنما همتهم إلى الإصلاح والإحسان إلى الخلق ويدركون أن العاقبة للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه هكذا كانت نهاية قارون وهكذا كان الدرس الذي ينبغي أن أن أن يتعلمه أن يتعلمه كل من يطالع هذه القصة وكل من يمر عليها ويقرأها ويعلم أن مسير الطغيان ومسير الكبر والجبروت مسيره إلى هذا الحضيض فكانت جزاؤه جزاء وفاقا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم العلي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama da uwa musulmi a hudubar mu ta ƙarshe mun yi magana mun ɗauko magana akan kissar ƙaruna wanda yake misali ne na wanda Allah subhanahu wata'ala ya wadata shi da dukiya maimakon dukiyar nan ta sa shi ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa shi ya ƙara ganin girman Allah da gode masa sai ya zama na wannan dukiya ta haifan masa da jabberanci da jiji da kai da nuna isa da fito na fito da Allah mutanensa sun yi masa nasiha amma ya sa ƙafa ya take nasiharsu ya nuna cewa abinda ya samu na dukiya dabararsa ce ta bashi iliminsa ne ya bashi kwarewarsa ce wajen neman dukiya ko tara duniya ta sa ya samu to daga nan sai faifai na biyu yayin da ƙaro na bayan ya ba da ansar satabaka na cewa inna ma'utituhu ala ilmin indi sai yake ganin wannan amsar ma bata isa ba gare ya fito ya nuna amsarsa a aikace ya nuna ma waɗannan masu yi masa nasiha cewa shi fa ya isa kuma ya taki abin da ya taka yana da abin da ba su da shi da nuna musu cewa shi daban yake a cikinsu saboda haka ya samu izini daga fadar fir'auna waɗanda suke goyon bayansa suke ɗaure masa gindi suke ingiza shi suka ba shi lasisin ya fito ya nuna wato ƙwanjinsa ya nuna girmansa da ɗaukakarsa ya nuna dukiyarsa da ikonsa da mulkinsa a cikin al'umma saboda haka ya yi wani gagarumin gangami don ya zama shi ne mai da martani ga masu yi masa nasiha akan ya ji tsoron Allah ya nemi lahira da dukiyarsa saboda haka sai ya fito cikin wannan gangami domin ya jefa wa masu raunin imani a cikin banu isra'il ya jefa musu kwaɗayin su masu samu irin abin da ya samu ya samu ya jawo hankalinsu ya jawo tunaninsu su zama su ma sun miƙa wuya ga fir'auna da abin da fir'auna yake so domin su ma su tara duniya saboda haka ya kasance da wannan ya gabatar da wani gagarumar hidima ga ainihin fadar fir'auna ta yadda ya samo masa masoya ya samo masa waɗanda za su yi masa za su yi aiki tare da su saboda haka Allah ya ce fa kharaja fi zi fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito wa mutanansa cikin ado wato bayan ya tanadi gagarumin gangami wanda aka kawata shi da kayan ado da kayan alatu ga ainihin kekuna waɗanda ja wato dawakai suke ja irin abinda fir'auna da mutanensa suke hawa domin nuna isarsu da mulkinsu ga kuma hadamai da bayi waɗanda suke bin sa a baya da dukkan wani abin da zai nuna ma mutane cewa shi babban mutum ne sai ya fito yana yawo da wannan gangamin nashi yana shiga cikin lungu-lungu da loko-loko na unguwannin banu isra'ila da ainihin gidaddajinsu a wannan lokaci ne mutane suka kasu gida biyu yayin da suka ga wannan gagarumin gangami wanda yake cike da kayan alatu da abubuwan kawa da ƙaruna yake tafe da shi mutane sai suka kasu gida biyu kaso na farko su ne wawaye sakarkaru marasa ilimi waɗanda kuma su suka fi yawa a cikin al'umma waɗanda duniya take fitinarsu waɗanda suke ruɗuwa da abin da suke gani na ƙyale-ƙyalen duniya waɗanda zukatansu daman can sun ta'allaka ne da duniya babu Allah a ciki saboda haka ba sa tunanin abin da ya fi wannan abin da suke gani ba sa tunanin ta yaya shi ƙaro na ya tara wannan dukiya ba sa tunanin wacce hanya ya bi ya tara wannan kayan alatu wannan ba shi ne a gabansu ba su dai kawai abin da suka gani ya birge su ya ba su sha'awa saboda haka cikin rudu cikin rudi da ainihin ɗimuwa sai suka rika cewa ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ina ma mu ma mu samu irin abin da qaruna ya samu ina ma mu ma mu tara dukiya irin ta qaruna lalle qaruna ya samu babban rabo babu shakka wannan magana ce ta waɗanda ba su san Allah ba waɗanda ba sa tunanin lahira ba ruwansu da ta ina mutum ya samu dukiyarsa saboda haka suke fatan ina ma su ma su samu irin abin da ƙaruna ya samu har suke ganin cewa ƙaruna ya rabauta to amma waɗanda suke da alaƙa da Allah waɗanda su ma'auninsu na auna rayuwa ba irin na waɗancan ba ne waɗanda dukiya da ƙyale-ƙyale da ainihin kayan more rayuwa na duniya ba shi ne ma'auninsu ba ba kuma shi ne a gabansu ba waɗannan su ne kaɗan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ilimi wa ƙalar da zina utul ilma wailakum saboda haka suka yi gaggawa domin su ga sun kare imanin waɗannan ‘yan uwanasu waɗanda suke neman su fada cikin komar fir'auna a komar ƙaruna waɗanda suke ƙoƙarin su fada cikin halaka ba su sani ba da haka sai suka yi maza suka tare su suna cewa da su wailakum kai canku ku shiga taitayinku ku guji fadawa cikin halaka ku guji fadawa cikin azaba domin za ku fitinu da wannan abin da kuka gani na karuna har ma ku rika burin cewa ina ma ku samu irin abin da ya samu wannan yana nufin kenan ina ma ku zama bayi bayan fir'auna da mutanensa wannan yana nufin ina ma ku kafirce wa Allah ku kafirce wa hukuncinsa da kaddararsa ku kafirce wa ranar lahira kamar yadda ƙaruna ya yi suka ce da su ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا كتنا لا دند أبنجي سبحانه وتعالى يتانا درما ودند سكي مسداء ya fi wannan abin da kuke gani na kyalekyalen duniya ya fi abin nan da ya ba wa ƙaruna ya fi abin da ya ba wa fir'auna ya fi duniya da abin da yake cikinta sawabullahi khairun ladan ubangiji da ya tanada ya fi dukkan waɗannan abubuwa amma allah subhanahu wa ta'ala ya tanade shi ne liman amana wa amila saliha ga wanda ya imani ya yi aiki nagari wannan shine sharaɗin samun wannan sakamako samun sa ba haka kawai bagwas ake samun shi ba sai mutumin da ya imani imanin kuma da ya nuna shi a aikace ta hanyar yin ayyuka na gari to babu shakka jin haka a cikin zuciya yayin da ake nuna wa mutum ko ake kokarin a ruɗe shi da wani abu na kyalekyalen duniya ya rika tunanin cewa dukkan wani abin da za a same shi ba ta hanyar Allah ba za a kashe shi ba ta hanyar da ta dace ba to ba abin sha'awa ba ne zadan ubangiji subhanahu wata'ala da ya tanadar wa mutanen kirki a ranar gobe kiyama ya fi alkhairi ba kowa ne zai rika jin wannan ba sai mutanen da suke da haƙuri waɗanda suka yi haƙuri bisa yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a suka yi haƙuri wajen kaucewa saɓon Allah suka yi haƙuri akan dukkan abin da za su samu a nan duniya ko irin wahalhalun da za su shiga suka daure suka yi haƙuri ba su rudu da abin da wasu suka rudu da shi ba ba su ainihin miƙa wuya gori ya hau ba waɗannan su ne suke samun irin wancan sakamako su suke samun irin wancan rabu sai dai a bisa dukkan alama wannan abu da karuna ya yi da wannan gangami da ya yi da yadda ya zagaya gari don ya nuna ciwa ne ne babu shakka ya yi tasiri mai zurfi a cikin banu isra'ila ya shiga zukatansu wa'azin baka kadai ba lalle ne ya iya magance wannan daga cikin zuciyarsu ba ba lalle ne ya fitar da wannan rudin da ya riga ya shiga cikin zuciyarsu ba sauraka akwai buƙatar a samu wani abu a aikace wanda zai nuna musu ƙasƙancin abin da ƙaruna yake ciki ya nuna musu cewa ba abin su yi buri ba ne ko su yi fatan su samu kansu a cikin irin wannan saboda haka allah subhanahu wata'ala ya sa hannu a cikin lamarin domin ya tausaya ma waɗannan masu rauni masu raunin zukata waɗanda cutar sha'awar duniya ta shiga cikin zuciyarsu take neman ta halaka su ubangiji ya kawo musu ɗauki don ya nuna musu ko ya ba su maganin a aikace ba a faɗake ba allah ce fakasaf na bihe wa bidare hil'art sai muka kifar da ƙasa ko muka sa ƙasa ta haɗiye shi da shi da gidansa gaba ɗaya allah subhanahu wata'ala ya sa ƙasa ta haɗiye shi ta haɗiye gidansa ta haɗiye dokiyar da ya mallaka duka kasar da yake tafiya yana kafafa a kanta kasar da yake takawa yana takama yana nuna shi wani ne a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da shi a cikinta ubangiji ya halaka shi ƙarshensa ya kasance ƙarƙashinta zai ainihin wakana wannan sakamako ne da ya yi daidai da irin aikin da yake yi ya tafi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya koma ga fushin Allah yana kaskantacce yana mai rauni yana gajiyayye duk wannan abin da ya tara bai amfani shi ba ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a da za su zo su taimaka masa ba Allah ba su hana azabar Allah ta sauka a kansa fir'auna ba zai iya taimaka masa ba rundunar fir'auna ba za ta iya taimakonsa ba hakanan dukkan wasu waɗanda yake ji da su ba za su iya taimakonsa ba labayansa wala masu hadimansa babu wanda zai iya taimakonsa ya iya kare shi daga azabar Allah fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min almuntasirin shi ma kuma ba zai iya taimakon kansa ba ba zai iya kubutar da kansa ba da dukiyarsa da irin darajar da yake da ya ga yana da ita gashi nan yanzu ƙasa ta haɗiye shi ta batar da shi tabatar da gidansa tabatar da dukiyar da yake takama da ita kamar ba a yi shi ba to a lokacin ne wannan gafala da ta lullube zukatan waɗancan masu rauni sai ta fara yayi kwaranyewa sai ta fara rabuwa da zuciyarsu suka fara dawowa cikin hankalinsu da taitayinsu da imaninsu wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون daidai wannan lokaci gari ya waye su labari ya riga ya fatsama ko'ina a jiya cikin dare allah subhanahu wata'ala ya sa ƙasa ta tsage ta haɗe ƙaruna da dukiyarsa ta haɗe ƙaruna da dukkan abin da ya mallaka labari ya kai ko'ina sai ga waɗanda jiya suke fatan ina ma ina ma su ma su samu irin abin da ƙaruna ya samu na dukiya sai gashi suna cewa kai abin mamaki abin mamaki ashe haka Allah yake shimfiɗa arzikinsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa haka nan in ya ga dama ya kuntata wato suka gane hikimar Allah subhanahu wata'ala wajen bayar da dukiya ko hana ta yanzu sun daina fatan su samu abin da ƙaruna yake da shi domin sun ga irin mummunan ƙarshe da ƙaruna ya yi sun ga irin yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ɓatar da shi a rana a dare ɗaya aka yi kamar ba a yi shi ba suka gane cewa ashe tarin dukiya ba shi yake nuna cewa Allah ya yarda da mutum ba ko Allah ya karrama wani hakanan kuntata dukiya ba shi yake nuna Allah ya wulakanta mutum ba ko bai yarda da shi ba ko yana fushi da shi a'a yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir yana shimfida arzikin ne ya yalwata shi ga wanda ya ga dama damarsa ci ganin damarsa ci ta sa ya bayar ba wai saboda ya nuna cewa ya fi son wanda ya bawa ba ko kuma wanda bai bashi ba ya nuna baya son shi a lokacin suka gane cewa ubangiji yana yi ne saboda wasu dalilai daban domin ya jarraba wanda ya bawa ko ya jarraba wanda ya hana ya ga cewa ya ta'amulinsu ko alaƙarsu da Allah subhanahu wata'ala za ta kasance a lokacin suka gane cewa kafirai ba za su taɓa rabauta ba ashe kuwa tun da ba su rabauta a nan duniya ba to ba za su samu rabo a lahira ba haka ƙarshen al'amarin ya kasance bayan zukata zukatan waɗanda suka yi imani waɗanda allah ba su ilimi na haƙiƙa sun yi nasara sun samu cin nasara kuma kima kima ta imani da ayyuka na ƙwarai sun yi rinjaye a cikin ma'aunin a cikin ma'aunin rayuwa an fahimci cewa imani da kyawawan ayyuka su ne sama har koyaushe a lokacin ne ubangiji subhanahu wata'ala ya zo da ƙarin bayaninsa game da wannan kissa da kissa da ta gabace ta ta fir'auna Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin to wannan ita ce gidan lahira waccan da ƙaruna ya ce shi ba ta dame shi ba ita ce gidan lahirar wanda Allah kuma yana sanya ta ne ga waɗanda ba sa neman nuna isa a bayan ƙasa kuma ba sa nufin mutane ko ba sa nufin barna a bayan ƙasa Allah ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga masu takawa masu tsoron Allah wanda ita ce gidan lahira shine gidan lahira wanda muminai waɗanda Allah ya ba su ilimi na gaskiya suka yi magana a kanta shi ne gidan lahira waɗanda allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi na gaskiya wanda suke iya tantance abubuwa su yi bayaninsu yadda suke waɗanda suka san cewa duniya wani ɗan takaitaccen jin daɗi ne abinda yake gurin allah shi ne ya fi alkhairi kuma shi ya fi yanzuwa waɗanda babu ainihin jiji da kai da girman kai tare da su babu fada da gaskiya a zuciyarsu babu wulakanta mutane tare da su ba sa neman wata ɗaukaka da za ta kai su zuwa ga halaka ta kai su zuwa ga azaba mai raɗaɗi irin ɗaukakar da fir'auna ya samu ko kuma ƙaro da ya samu suna neman yardar allah ne subhanahu wata'ala cikin komai nasu saboda haka suna fahimtar cewa abin da ya fi kamata shine su yi gyara su gyara kawunansu su gyara zukatansu su taimakawa waɗanda ya cancanta su taimaka musu domin sun fahimci cewa annal aqibata lil muttaqin cewa ƙarshen lamari kyakkyawan ƙarshe yana kasancewa ne ga waɗanda suke da taƙawa waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu duk da ba sa ganinsa amma suna ganin ayoyinsa suna ganin dalilan da suke nuna girman ƙudurarsa da kaɗaitakarsa ga sunan a gaban idansu suna gani saboda haka suna bin umarnin Allah subhanahu ta'ala suna guje wa haninsa wannan ita ce ƙarshen wato ƙissar ƙaruna wadda take cike da darussa waɗanda insha Allahu a hudubar mu ta gaba za mu yi bayani akan darussan da wannan kissa ta ƙunsa masu yawa masu amfani ƙwarai da gaske waɗanda za su haskaka zukatanmu da za su yi mana jagoranci zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala da girmansa da kuma gode masa cikin dukkan halin da muka tsinci kanmu Allah subhanahu wataala ya mana da kyau ubangiji ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala abinda yafi karfin mu ka iya mana don abinda yafi karfin mu ka iya mana Allah ka gyara mana zukatan mu ka gyara zukatan ƴaƴan mu da iyalan mu gaba daya ubangiji ka dawo da musulmi zuwa ga addinin su na gaskiya ka dawo da su zuwa ga addinin su dawowa mai kyau Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين